ka annaka taraha a yau wannan yammaci na talata tara ne ko takwas tara ga watan takwas wato sha'ban a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da sha takwas wanda ya daidai da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu da dari tara da casa'in da bakwai ina jin mun tsaya a inda muke cikin koro subuhat ko subuhat da suke hana mutane yin wato aiki da hadisi mun yi magana akan subuha ta ɗaya mun ba da ansa a kai da subha ta biyu ita ma muka ba da ansa a kai haka ne ku ina jin a cikin subha ta biyu muke النظام التهيئي وليس أن اختلافهم المذكور انحصر ضرره فيما بينهم من يقول ولم يتعده إلى غيره من أمة من أمة الدعوة إذا لهان الخطب بعض الشيء لهان الخطب بعض الشيء ولكنه يا للأسف تجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد والأقطار فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في دين الله أفواجا malam ya buga mana misalai guda biyu wanda ke nuna munin samuwar saɓani a tsakanin al'umma ko da saɓanin ta ɓangaren furu'a ne inda ya nuna munin da ke tattare da wata fatawa da ta haifu a sakamakon saɓani har waɗansu suke cewa shin ya halatta ɗan hanafiya ya auri yar shafi'iyya tunda shi yana hanafiyanci ita tana shafi'iyanci ana ganin kawar ba aure a tsakaninsu ko wani malami ba da fatawa ya ce ya halatta تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب da dai sauran ababen da muka karanta a baya to sai malai ce walaita anna ikhtilafahum al-madhkur in hasara dararuhu fi ma bainahum ina ma a ce sabanin da muka ambata illa ta ta takaita akan su masu sabanin kan su malamai din kadai kada ta shafi mabiyansu da a ce illa ta takaita akan malaman kadai ba ta ƙetare su zuwa ga mabiyansu ba walam ya ta'addahu ila ghairihim illar ba ta ƙetare su zuwa ga waninsu ba min ummati da'awa daga cikin al'ummar da ake kira da abin haka yake idan lahanal khatab ba'd shay to da matsalar ta dan yi sauki ba'd shay ko yaya abin yake walakinahu ya lal asaf sai dai kas abin bakin ciki tajawazahum ila ghairihim min al-kuffar wannan saɓani illarsa ta ƙetare malaman ta ma ƙetare al'umma ma wadda ake kira ta musulmai ɗin illar ta na su har ya zuwa ga kafirai fi kasirin minal bilad a da yawa daga cikin garuruka wal aqtar da yankunan duniya daban-daban fasadduhum bi sababi ikhtilafihim an dukhul fi dinillahi afwaja saboda sabanin da su musulmai suka jefa kansu a ciki da ra'ayin rikawa kan mazhabobinsu ko kuma ra'ayoyin da suka tafi akai na fikihu sai wannan ya bayu zuwa ga su kare kafirai ma su hana su shiga cikin addinin Allah kun gane ku ja'a fi kitabi zalamun min al-gharb ya zo a cikin wani littafi mai suna zalamun min al-gharb lil ustaz al-fadil muhammad al-ghazali ne muhammad al-ghazali a cikin shafi na 200 ga abinda nassin magana take imam al-ghazali yace hadatha fil mu'tamar alladhi uqida fi jami'ati brisbane bi amrika أن أثار أحد المتحدثين سؤالا كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواحي الإسلامية yace ya auku a wani taro da aka yi na musamman a wata jami'a ta Bristol a Amerika wani masu magana ya koro wata tambaya wadda wannan tambayar so da dama akan tayar da makamanciyarta fi awsatul mustashriqin a tsakanin al-mustashriqun wato irin turawan da suke karanta abin da ya shafi musulunci da harshen larabci don su yi zagon ƙasa gare shi wato orientalist kenan yasu da dama sukan tayar da wannan tambaya a tsakaninsu wal muhtammin bin nawahil islamiyya da sauran mutanen da suke damuwa da al'amuran musulunci sukan koro wannan tambaya kala ga abin da tambayar take cewa bi ayyi ta'alimi yataqaddamu al-muslimuna ila al-alam da wata koyarwa al'ummar musulmi za su gabatar wa duniya li yuhaddidu al-islam allazi yad'una ilayhi muna son musulmi su tantance mana musuluncin da suke kira zuwa gare shi a bi ta'alim al-islam kama ya fahimu sunniyun shin za su ba mu sakon musulunci ne kamar yadda ahlus sunna suka fahimce shi am bi ta'alim allati yafhamu haqiqatu min imamiyyatin aw zaydiyya ko da sakon musulunci a mahangar yan shi'a yan shi'a din masu bin tafarkin imamiyya ko masu bin tafarkin zaidiyya wanne musulmai za su gabatar wa duniya a yau idan duniya ta ce ta yadda za ta karɓi musulunci ta yadda za ta karɓi saƙon musulunci wanne musuluncin musulmai za su gabatar mata musulunci a mahangar sunna ko a mahangar shi'a shi'a din a mahangar imamiyya ko kuma a mahangar zaidiyya ثم إن كل من هؤلاء وأولئك مختلفون فيما بينهم in an ce a mahangar ahalus sunna to akwai tsabani a tsakanin su karan kansu ahalus sunna din domin mazhabobin nan guda hudu malikiyya shafi'iyya hanafiya duka da hanbaliya dukkan su mazhabobin na ahalus sunna ba akwai sabani tsakanin su ba in an ce a shi'a zaidiyya akwai sabani a cikin ta in an ce shi'a imamiyya ita ma akwai sabani a cikin ta وقد يفكر فريق منهم في مسألة ما تفكيرا تقدميا محدودا mai yiwa wani daga cikin waɗannan mutane ko wannan ɓangarori zai iya yin wani tunani game ta wata mas'ala tunani na birnanci tunani wanda yake da iyaka a iya karɓarsa bainama yufakkiru akharuna tafkiran qadiman mutazammitan yayin da kuma wani sashin kuma ya iya yin tunani irin na mutan da tunani irin na 'yan adaskare wanda ba su yarda da cigaba ba shi ne tazammut wato kasan su turawa suna wani makirci sukan yaudari mutane ta hanyar rubuce-rubucen su akwai musulmai sai su ce musulmai wayayyu al-islamiyyun al-mustaniruna wayayyun musulmai wanda koyaya wani dan ci gaba zo na zamani sai ka bankar qur'ani ka ce qur'ani ma ya dani ko yaya wani zai ɗakin binciken sai binciko wani abu sai ka ce shi ma hadisi ma ya haita ne to dan dan bindin musulunci kenan kuma kai ba maganar jihadi a'a ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama salama to wannan kai dan birni kenan a wurin turawa in suka sami irin ka duk rubuce rubucen ka za su iya buga maka irin su suka rinka buga littattafan irin su taha husaini irin littattafan su rifa'a tahtawi lalatattun mu da malaman nan da suka bayyana a misra suna rubuce rubuce ga su suna dangantuwa ga musulunci amma suna shirme irin su wannan mutumin da ya yi adwa'un ala sunnatul muhammadiyya lalataccen mutumin nan ya zazzagi hadisan annabi din ya rinka hada da hadisin da ya ci karo da juna sai ce ta'arada fa tasaqada sai a watsar da su wannan hadisi ya ci karo da wannan to duk mu watsar da shi mu huta sai ya samu wani wannan ma ya ci karo da wannan to mu watsar mu huta haka haka wanda shi a yau suka zo suna watsa irin wannan littattafan a yau ta sunna Abu Rayya Abu Rayya Mahmud Abu Rayya to sai su ce masa wannan ai wannan al-muslimun at-taqaddumiyun ko al-muslimun al-mustanirun al-islamiyun al-mustanirun ko at-taqaddumiyun wanda kuma yace dole sai an tsaya a musulunci yadda annabi ya bar duniya sai ake mutazalli rajayi alladhi yufakkiru bi aqalliyati al-qurun al-wusta yana tunani irin tunanin yan da غزالي والخلاصة أن الدائين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة yake da a takaice dai za mu gama su kiran mutane yau zuwa ga musulunci suna kyale waɗanda ake cewa ɗin cikin rudani li'annahum hum anfusuhum fi hayra domin su kansu a cikin rudani suke a ku duk wanda zai gabatar da musulunci yace amma sai dai an karɓi shi ta tagar sufanci misali ko wanda zai ce shi ga shi tsarinsa na musulunci qur'ani hadisi ash'ariyanci malikiya kar a da a saba mazhabin Abu Hasan al-Ash'ari a babun aqida kar a saba malikiya a babun wa fiqh a nan gurin shine da wannan sakon zai isar wa duniya ayo kaga na ya cikin rudani shi kansa yana bukatan a kira shi bai kamata ya kira kowa ba ne kira ta zuwa ga ina ai hada hadati amma wanda zai kiran mutane zuwa ga alkitabu wa sunna ala dawi fahmi sahabati wa tabi'in magana ta kare qur'ani hadisi a gargadan fahimtar sahabbai da tabi'ai to wannan ya dinkula musulunci ya baka shi nazarinsa tsaf musulunci ya baka da aqidar da fiqhin da komai ya kunshi wannan alkitabu wa sunna ala dawi fahmi sahabati wa tabi'ina amma da ya ƙara wani mazhabi na ilmul kalam ko ya ƙara wani mazhabi na fiqh to ya nuna tsari da ne bai sa abin da yake ba kun bai jami ne kyau a to yanzu idan turawa suka ce za su shiga musulunci sai ka faɗa musu wata mazhaba za su yi sai ka ce ne idan ka ce malikiya sai su ce to wani kuma jini fara sai su je sanan ɗan shafiya kuma sai ke shafi'iya ke tafi musulunci na kuɗi to sai ka ce masa me zai kina to alkitabu wa sunna ala dawi sahabati wa tabi'in baka saba malik ba baka saba abu hanifa ba baka saba ahmad bin hanbal ba baka saba wa shafi'i ba da ka ce kitabu wa sunna a bisa ga fahimtar sahabbai da tabi'ai baka saba ɗaya daga cikin malaman mazhabobin nan guda hudu ba amma da ka ce malikiya tsantsa ka saba abu hanifa ka saba shafi'i ka saba ahmad bin hanbal kuma shi kansa malik ka saba masa dan bai ce maka haka ba in kana da nafsi ɗaya cikin maganganun ka kawo in ka ce a shafi'iyya za ku yi ka saba wa duk malaman mazhabobin har shi shafi'i ka saba masa kuma ka saba qur'ani ka saba hadisi kun da yanzu da kyau kuke maganar da Muhammad al-Ghazali ya a cikin littafin sa zalamun min al-gharbi albani ya koro mana ita to a ƙarshe daga ƙasa sai kuma yi rabbi da shi kansa Muhammadu Ghazali don wannan magana ta Muhammadu Ghazali ta daɗe wajen shekaru ashirin ko makamancin haka ne ya ta a baya amma daga ƙarshe sai ya shi kansa ya faɗa cikin wani rudani shi ta albani sai ce wa aqulu al'ana laqad kasafat kitabat al-ghazali al-kathira fi ayyamihi al-asira مثل كتابه الذي صدر أخيرا بعنوان السنة النبوية بين أهل الحديث بين أهل الفقه والحديث أنه هو نفسه من أولئك الدعاة الذين هم أنفسهم في حيرة يكي كيف rubuce-rubucen Muhammadu Ghazali na ƙarshe ƙarshen nan musamman littafin sa na ƙarshe da ya fito wanda aka ba shi taken as-sunnatun nabawiyya baina ahlul fiqh wa ahlul hadith wannan littafin da waɗansu su sun nuna shi kansu Muhammad al-Ghazali yana cikin wannan masu wa'azin da ke cikin rudani inji albani a can ya goyi bayan magana su da yi wajen shekara ashirin amma daga baya shi ma ya zo zami kuma saboda a cikin wannan littafin ya yi watsi da waɗansu hadisai farko yana cikin dama mazhabin akalaniyun shi bai yadda cewa aljanna iya shiga jikin mutum ba yana ganin hadisin annabi na cewa idan kuda ya hau kan abin ɗaya daga cikin ku abin sha ka dulmi ya ci gaba ɗaya sannan ka ɗauka ka jefar ka shayi ce duk wannan bai dace ba sai idan kai irin wannan yanzu sai turawa su ganka dan kauye sauran ƙarfin filmai na shi kuma shi ba ruwansa mizanin da yake inganta hadisi da shi shine hankali ba ka'idan mustalahul hadis ba ba ka'idin ba ka'idoji na ilmul jarh wa ta'dil ba ba ka'idoji na ilmul rijal ba a'a in dai a ɗanɗanan ka ga hadisi ya inganta fa huwa sahihun ko da duk duniya ta za'ifantar da shi in a ɗanɗanin ka kaji bai maka daidai ba ko da muttafaqun alaihi ne shine za'ifin ne a wajen sa ka ga akwai rudanin da ya wuce wannan ko nafsuhu fi haira ke ba ne ce shi ba na cikin haira da to shine yayi dogon bayani nan gurin akan sa da shirman da yayi da sauransu har yayi littafin sa wato abin nan fiqh sira da yayi littafin fiqh sira sai ba gazali yace tunda kai malamin hadisi ne ina son ka duba duk hadisan da na kawo a ciki ka yi comment a kansu ingantattu ka yi bayani bai sai ka yi bayani albani ya ji daɗi ya je wa wannan littafin hidima mai kyau duk ya bi hadisan da aka kawo wanda suke ingantattu ya faɗa bai sai kuma ya faɗa har zuwa ƙarshe littafin ya fito a wannan tsari aka ci gaba da sayar da shi to wai sai daga ƙarshe yake cewa na yi haka ne don saboda shi mutakassis ne da sai ce listi akan ilmin hadisi don haka na bashi yace amma hadisan da na koro ni na tabbatar cewa akwai waɗanda da ka karanta su zaka ji sun sahihai ne akwai wanda kuma da ka karanta da ibai ne da haka shi dai ya ga cewa kimar da albani wannan aikin da albani ya dikilme ne wato bai abin nan ba da karshe sai aka sake buga littafin an cire wannan takharijin Muhammad al-Ghazali to Allah dai ji kansa da gafara ya rasu kamar shekaru kaɗan da suka wuce baya ɗaya ko biyu kuma kamar haka na manta da tadi yana cikin malaman da suka yi rubuce-rubuce akan musulunci shi rubuce-rubucensa suna da kyau musamman in ya zo yana kalubalantar ko kiristanci ko yana kalubalantar yahudanci ko zai magana akan demokarasi ko zai magana akan istirakiya wato in socialist yana yi musu kata-kata sosai da hujjoji masu kwari amma in yi shigo cikin musulunci zai magana game da musuluncin to kuma sai ya rudani illa kenan amma mayar da martani kan waɗancan kafiran a da fi zalika yana da littattafai masu kima a wannan kuma za ka tare da rubuce rubucen sa amma a hirɗin ka karanta wani abu na gazali a cikin kwaliyar musulunci to sai ka samu kanka cikin rudani ga shi da uslubi mai kyau in kana karanta littafin sa baka iya dainawa Allah ya ba shi larabci mai kyau mai kwari idan kana karanta yana jan hankalinka uslub adabi to da haka ba sai mun karanta wannan dogon bayanin da albani ya raddi ba wannan dai shine jumultaccen abin da ya faɗa albani ya ce wa fi muqaddimati risalati wa fi muqaddimati risalati hidayati sultan ila muslimi biladi yaban ko jaban lil allamati muhammad sultan al ma'sumi rahimahullahu ta'ala wato ya zo a muqaddimar wannan littafin mai suna hidayatu sultan ila muslimi biladi jaban sunan littafin kenan wanda ya littafin shine muhammad sultan المعصوم abin da yake ciki yace innahu kana warada alayya su'alun min muslimi biladi jaban yace wata tambaya ta zo min daga al'ummar musulmai na garin jaban albani yace in bracket yani al-yaban wato suna nufin japan ne shine suke faɗin ta haka da larabci min baldati tokyo wato daga garin tokyo wa osaka da garin osaka fi circle aksa a can gabas mai nisa tambaya ta zo min daga birnin Tokyo daga garin Japan hasiluhu abinda tambayar ta kunsa shine ma haqiqatu dinil islam menene haqiqanin addinin musulunci thumma ma ma'ana al mazhab sanan menene ma'anan mazhaba wa hal yalzamu min tasarrafa bi dinil islam an yatanazhaba ala ahd al mazahib al arba'a kin dole ne ga wanda Allah ya girmama shi da karban musulunci a ce sai ya riko da ɗaya daga cikin mazhabobin nan guda hudu أي أن يكون مالكيا أو هنفيا أو شافعيا أو غيرها أتي دولة سيادة بمالكي كو بهنفي كو بشافعي كو وننسي أو لا يلزم كو كما دولة بني ينهكا تنبيه بأكل مسكينا يتمي لأنه قد وقع هنا اختلاف عظيم ما في تنبيه سكتة أظن ليس مكوانا كوانا تنبيه دونمو أولا لأنه ساقاني من جرما يفارو ونزاء وخيم دجاء جام مبنى حينما أراد عدة أنفار من متنور الأفكار yayin da waɗansu adabi masu yawa daga cikin mutanawurin afkar masu kyakkyawan tunani suka yi nufin min rijali yaboniya mazauna garin yaboniya suka yi nufin an yi dukkan dinin islam su shiga musulunci su dinin islam wai ta sarrafa da sarrafin iman suka so su girmama da girman imani fa'aradu zalika ala jam'iyyatul muslimin al-ka'inati fi tokyo sai suka je sai gabatar da kansu waɗansu masu ilimin zamani ne tunanin su kawai zaka kata cewa su musulunta sai suka je suka samu kungiyar al'ummar musulmi alka'ina ta fi Tokyo wadda take da harkata su a garin Tokyo fa qala jam'un min ahli al-Hind to dama galibin musulmai a can garin yan Sudan ne ko yan Pakistan ko yan India da sauransu sai wani taro na mutanen kasar India suka ce yanda ji an yi tsaro mazhabul imam Abi Hanifa ta to kafin za su kalmar shahada mu faɗa musu cewa in sun shiga musulunci to su shiga hanafiya لأنه سراج الأمة دين في إمام أبو حنيفة كيما فتلر الأمة وقال جمع من أهل إندونيسيا جاوا سوى تنسكم أي إندونيسيا سكما سكتي يلزم أن يكون شافعيا أأ يا كما تبين دين في مسلمين غير شافعي tun da kafin su shiga musulunci a gaban su ake wannan rigimar a nan ta ce wannan rigima wannan suna ta in sun shiga hana kiyaye su wannan sai a su iya za su yi ga kai sai suka zama in kallo falamma sami'a aljabaniyun kalamuhum ta'ajjabu jiddan yayin da waɗannan mutane suka ji wannan magana sai suka yi mamaki wa tahayyaru fi ma qasadu suka samu kansu cikin kunuwa dangane da manufar su ta shiga musulunci wa sarat mas'alatul mazahib saddan fi sabili islamiyya wannan rigima ta mazhabanci sai ta hana suna shiga musulunci da a to wannan tun da mu ba ma a cikin kafirci riba ne ake to wannan ke kaza ne ke kaza to a cikin wannan kuma a kuke fama da wannan matsalar to a cikin fasa Allah tsare wato kaga mafi karancin illar riko da mazhabobi ko ta kife akan mazhabobi za ta yi wa mutane kenan mafi karancin illar da za ta yi wa mutane kenan domin lokacin da ka ɗauki maganar wata mazhaba ka ce ita ce daidai banda ita kar ai komai yanzu ka annabtar da shugaban wannan mazhabar kenan baka sani ba yanzu ka ɗauke shi ka ba shi isma cewa baya kuskure cikin duk abin da ya faɗa shi kenan ka kai shi matsayin annabi ba tare da kafar gaba Allah ya tsare abu na uku wa yaz'umu akharuna anna ma'ana hadha alladhi tad'una ilayhi min al-ittiba'i bis-sunnah وعدم الأخذ بأقوال الأئمة المخالفة لها ترك الأخذ بأقوالهم مطلقا والاستفارة من اجتهاداتهم وآرائهم من جمع الشبهات بيو شبهات أوكو كما ينزو waɗansu sun yarda cewa a duk ƙur'ani da hadisi tsantsa amma sai su koro wata tambaya sai su koro su su shine yace wa yaz'umu akharuna waɗansu kuma suna riyawa cewa أن معنى هذا الذي تدعون إليه معنى أبن دكوشي كلام مغريسي من الاتباع للسنة نتوى بسنة النبي وعدم الأخذ بأقوال الأئمة المخالفة لها أكال مغنغنم لما يدسك ساقا ما إذا سنة إن wannan abin da kuke kira da rashi farkul asabi bi aqwalihim mutlaqan kamar kuna nufin gaba ɗaya kar ai riko da maganar su kenan akwai mu littafin su kenan a daina amfani da littafin su kenan wal istifara bil ijtihadatihim kamar kar a amfani da kar a amfani da ijtihadin da suka yi wa ara'ihim ko fatawoyin da suka yi haka suke nufi kenan albani ce fa aqulu idan mutum ya ce maka haka to ni da ansa da zance inna hadha za'ama abda adama yakunu an sawab wannan riyawar da kuke yi idan mun ce a kyale maganganun malamai waɗanda suka saba wa hadisi sai ku ce wannan yana nufin kyale maganganun su gaba daya da rashin amfana da ijtihadin su gaba daya da rashin karban fatoyin su gaba daya wannan abin da kuke riyawa dinnan abba adama ya kuna an sawa shine mafi nisan abin da yake riyawa da gaskiya bal huwa batilun zahirul butulat yace abu ne rutacce kuma rufe wasu a sarari take kama yabdu zalika jaliyan kamar yadda abin ke fita sarari min al-kalimat as-sabiqat daga kalmomin da suka gabata a baya domin a kalmomin da suka gabata a baya ba an koro maganganun Imam Abu Hanifa ba da na Imam Malik da na Imam Shafi'i kuma ba an koro su ne a matsayin hujja a aiki da su a ce cewa kar kai riko da maganganun su da suka saba musu sunna wannan baya kore rashin karban maganganun su gaba daya tunda ka kayyade mu bar maganganun su al-mukhalifatu lis-sunna waɗanda suka saba musu sunna me ma'anar wannan me riko da maganganunsu wanda suka me wanda suka dace da sunna to idan an kwatanta maganganunsu waɗanda suka dace da sunna da waɗanda suka saba ma sunna wanne ya fi yawa wanda suka dace ma sunna ashe ba faɗa muke da su ba amma kai ka ɗauki guda ɗaya ka ce tunda mun saba musu anan wannan ya nuna a sauran ba mun yi watsi da su muka ce ƙarya kake yi muna tare da su a duk inda suka yi daidai amma inda suka yi kuskure ko mun kyale musu kun fahimci wannan da kyau fa innaha kulluha tadullu ala khilafi maganganun da suka gabata a baya da muka gabatar duka suna sa suna nuna sabanin wannan riyawar da waɗannan mutane ke wa anna kullu alladhi nad'u ilayhi innama huwa tarku ittiqadi al mazahib dinan albani ce abinda muke kira zuwa gare shi shine a daina rikon waɗannan mazhabobi a matsayin su mazhabobin su ne ruhin addinin wa nasbaha makanar kitabi wa sunna a daina mayar da su a kafa su a matsayin kitabu da sunna a ce kawai in ka rike su shige nan ba ruwanka da kitabu da sunna kuma wannan abin ya haifar da ci gaba ta fuskar tunani ba shi yasa kwakwalwa ta daskare shi yasa waɗansu suka ba da fatawan cewa babul istihadi mugulak an rufe babul istihadi kirif sai dai ka tsaya a kan risala iziya halari ismawi mutasar kar ka kawo sabo kar wani sabon abu ya faru a da ka ce za ka yi magana akai an rufe kofar ijtihadi to yanzu lokacin mai risala da lokacin mai muktasar da lokacin mai iziya babu kwamfuta haka ne ku babu jirgin sama babu kumbo babu rokoki na yaki da ake amfani da su babu irin wannan dabbabat din nan babu makaman kardangi to yanzu me yayi matsayin waɗannan a fikihance in babu ijtihadi wani aji za a sarku ya halatta musulmi su riko da kwamfuta da keken rubutu na larabci ko na arabiya ya halatta musulmi su riƙi makamin ƙara dangi don kaiwa arna farmaki ya halatta musulmi su yi riko da tankokin yaki da rokokin yaki in sun samu dama su hau kumbo ya halatta ko bai halatta ba in kun ce ya halatta kun yi ijtihadi in kun ce bai halatta ba kuma kun yi ijtihadi kenan to da me kuka bada fatawan halaccin sa da iziya ko da risala ko da muktasar ba ɗaya da biyu to da me kuka ba da fatawan haramcin sa da iziya ko da risala ko da muktasar shi ba duk wanda ce babu istihadi ya kulle to ya samo wa kansa matsala ya kulle kansa cikin matsala rufin asirin sa ya bude kofar albani ce mu abin da muka hana kenan ka ce za ka riƙe waɗannan mazhabobin cewa su ne addinin kuma ka kafa waɗannan mazhabobi a maimakon littafin Allah a maimakon sunnar annabi bi haifi ya kunu ruju'u ilaiha inda tanazu ta yadda in mun yi rigima sai mu ce a ɗauko muktasar a maimakon mu ce a ɗauko qur'ani aw inda iradati istinbati ahkamin jadidatin liha wadisa tari'a ko in wani sabon abu ya faru muna so mu samar masa hukunci sabo wanda da babu a yamakon mu koma qur'ani da hadisi sai mu ce a dauko muhtasa to wannan shine abin da muka hana inda albani kama ya fa'alu mutafakkihatu hadha zaman kama yadda malaman fiqhin wannan zamanin waɗansu daga cikin su suke yi wa alaihi wada'u al-ahkam al-jadidah lil ahwal shakhsiyya akan irin wannan ne suka dora hukunce hukunce sababbi da suka shafi al-ahwal shakhsiyya wan nikah wat talaq da suka shafi hukunce hukunce na nikah aure kenan wat talaq da saki wa ghairiha da waninsu دون أن يرجعوا فيها إلى الكتاب والسنة باترن sun koma qur'ani ko hadisi ba li ya'rifu as-sawaba minha min al-khata'i dan su gane menene daidai menene kuskure wal haqq min al-batil dan su gane menene gaskiya menene kuma ba gaskiya ba wa inna ma ala tariqati ikhtilafuhum rahama su ba ruwan su sai su koma da tafsirin fiqh suka dakile ana dan su sun riga sun bi wancan ka'ida da muka rushe tun ta dazu cewa ikhtilafuhum rahama sabanin malamai rahama ne وتتبع الرخص والتيسير او المصلحه كما زعموا ko kuma dan suna da'awar tatabbu'ur rukas mu muna son dai mu ba abu mai sauki ko rahusa wa taysir da abu mai sauki aw maslaha ko muna neman maslaha ne albani ke za'amu haka suka riya wa ma ahsana qawl sulaiman at-taymi rahimahullah kai mamakin maganan sulaiman at-taymi Allah ji kansa da gafara da yace in akhadta bi rukhsati kulli alimin اجتمع فيك الشر كله yace in akasta bi rukhsati kulli alimin in kace zaka rinka bibitar rahoton kowane malami ijtama'a fika sharru kullu to sharri gaba ɗaya zai fito kanka me yake nufi da wannan magana akwai waɗanda suke in tasabbu'ur rukhas wa taysir shine duk inda malamai suka yi magana uku akan mas'ala abinda musulunci ya wajabta maka kai in kana da na'urar da zaka tantance cikin maganganun nan guda uku kishiyoyin juna wacce ce take da dangantaka da Qur'ani da hadisi sai ka riko da ita ko da ita ce mai wahalar aikatawa an gane ku amma wani ba haka zai ba idan ga Shafi ya ce kaza Malik ya ce kaza Abu Hanifa ya ce kaza sai ya kalli da maganganun guda uku ba ruwan shi da dalilin da aka dogara wacce ta fi sauƙin aikatawa sai ya dauka da su ta dace da son zuciya sun ya dauka sai ya kyale saura ko da sauran suna da qur'ani da hadisi shi ba ruwansa tunda bayan ce ikhtilafu ummati rahama sai ya dauki mai sauki to wannan mazhabin akwai waɗanda suke alqa'imina alaihi adda'una ilaihi akwai wanda suke kiran mutane gare shi su kullum aka zo fatawa za su kawo maganganu guda biyar ko shida sai duk wanda kai alhamdulillah salatu wanda kai yayi to in ka yarda kana jin wannan rahusa ka duba ka ga wanne yake daɗi ka ɗauka to sharri gaba ɗaya zai kare a kanka idan suka samu kanka cikin matsala dan ba inda ba yi sabanin ba idan ka ɗauki alwala me hukuncin niyya tun kafin a fara alwala me hukuncin niyya malamai sun yi rungume guda biyu waɗansu sun ce niyya wajibi ce waɗansu kuma sun ce niyya ba wajibi ba ce alwala malaman mazhabobi guda uku malik shafi amir bin hanbal sun ce dole sai an yi niyya a alwala لأن الوضوء عمل بين إتأل ولا أيتي فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية أنما كنا سوى الأعمال به بالنية أبو حنيفة نية بدولة بتي saboda mai ce da an malwado a nazafatun wan nazafatu la ya tarattaba alaiha niyya ita alwala ado ne kawati yandan za ka yi ado kuma sai kai niyya dan za ka fesa turare sai kai niyya sai ka turare don za ka yi wanka na shakatawa ka sunye jikinka sai ka niyya ita ai ado ne da haka baya bukatar niyya to a nan ne sai ka ga wanne ne yafi sauki tsakanin yin niyya da rashin niyya rashin niyya ne yafi sauki ko saboda ita niyya sai ka tantance to tunda idan na ɗauke ta a ina zan yi ta zan furta da baki ko da zuci kaɗai zan yi sai ka ga ayyuka sun karu a kanka amma rashin yi ko kawai rashi ne to wanne yafi sauki rashin yi sai ka ɗauki maza abin da ya fito kina zuwa hannun sarki sai ka zo ruwan da za a yi alwala da shi duk ruwa na duniya kashi uku ne ko dai zanto tahurun ko tahirun ko najisun ba wani na hudunsa tahurun tahirun najisun ya malamai suka magana game da ruwa da ya takudu da abu mai tsarki suka ce in yayi rinjaye a kansa ya kwace masa sunan ruwa ya zama wannan ruwan abin mai tsarkin da haka ba za a alwala da shi ba tun da ya rinjaye a kansa in da ya rinjaye a kansa ba ka yi alwalanka sai abu hanifa ya zo ce a'a dukkan wani ma'e za ka iya alwala da shi menene ma'e duk abin da in ka sa a kofi kai haka zai iya zuba kwararo to za ka iya alwala da shi ka ga ruwan tsari ka ga lamurje ka ga zoɓa rodo coca cola fanta tin duk za ka alwala da ba abin da ya sa abu hanifa duk za ka yi alwala da shi to wanne ya fi sauki tsakanin wanda sai suka ce sai ka nemo garari a gare da wanda suka ce ko tsini ko coca cola duk wanda ka samu kai wanne fi sauki wannan harkar lafi to sai kuma ka dauki maza hadisi ana a wannan ya fi sauki kaga ai duk sharri za ka hada kanka kai mutum ma ya fice daga addinin ba tare da ya farga ba a sai kenan idan malamai suka yi sabani aka sami magana ko biyu ko uku akan mas'ala menene wajibi a kanka wajibi a kanka ka bincika wacce ce take da madogara kai tsaye da qur'ani da hadisi in dukkan su sun sun kafa hujjar qur'ani da hadisi wanne ne maganar su tafi karfi wadda dandanan za ta shiga karkashin aya ko hadisi ba sai an yi tawili dogo ba to duk wanda tafi kusa da qur'ani da hadisi ita ce wajibi ka dauka ba wacce ta fi sauki ba ka nema kun gane ai yace in akasta bi ruksati kulli alimin ijtama'a fika sharru kullu wannan magana rawahu ibn abdul bar ibn abdul bar ya rawaito wannan magana a littafin sa wa qala aqidahu a ƙarshen magana sai ce haza ijma'un la a'lamu fihi khilafan ibn abdul bar yace magana mun da wannan malami ya faɗa karka dauka ra'ayin sa ne shi kadai ijma'i ne da ban san wanda ya saba ba kai sai albani ce fa hadha alladhi yunkiruhu وهو وفق الإجماع كما ترى yace wannan dama shi yake ya mutane inkari kar su je su ji sauki a a su bi sunna a cikin jin sunnar anan saukin yake a cikin can gurin anan wahalar take dan in baka dace da daidai ba ina sauki ai dace da daidai shine ne shine sauki yace to wannan shi yake kira zuwa gare shi shi yake inkari kada mutane su huwa wafqa al-ijma'i kama tara shine ko abin da ya dace da ijma'i kamar yadda kake iya gani a maganar ibn abdul bar وأما الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منها والاستعانة بها على تفهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه ممن ليس عليه نص في الكتاب والسنة أو ما كان منها بحاجة إلى توضيح فأمر لا ننكره بل نأمر به ونهد عليه لأن الفائدة منه مرجوة لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة. الباني كذا إن مثل inda muke magana shine inda maganganun da suka saba mu hadisi wannan a ajiye wannan maganganun kowaye ya faɗe su wa amma ruju ila qawalihim amma komawa zuwa maganganun waɗancan limamai ko waɗanda suka biyo bayan su wal istifadatu minha da amfanuwa da maganganun wal isti'anatu biha ala tafahhumi wajhi al da neman agaji da maganganun su dan kokarin fahimtar gaskiya fi masalafu fihi cikin abin da suka yi sabani a kansa mimma laysa alaihi nassun fil kitabi was sunna cikin irin abubuwan da babu nassi akai na hadisi ko na qur'ani aw ma kana min hadi hadisin da tawdi ko abin da yake bukatan warwara a yi magana filla filla don a fahimce shi komawa ga maganganun su don irin waɗannan fage fa amrun la nunkiru al'amari ne wanda ba mu inkarin sa bal na amru bi umarni muke da shi cewa in za ka fahimci qur'ani da hadisi ka bi ta kan maganganun waɗannan malaman dan sun fi ka jin larabcin qur'ani sun fi ka jin yaren qur'ani sun fi ka takawar da za ta wato akwai alamun takawa da sharuɗan ilimi da suka tattara a kansu irin wanda kila babu tattare da kai wanda zai sa su fuskanci gaskiya ya zanto gaskiyar su ta fi kuskuren su yawa ya zanto daidai din su ya fi tangarɗin da za su kawo yawa a sakamakon haka haka sai a yi riko da maganganun su don fahimtar wannan ko don tantance ina gaskiya take amma a ce a riki maganganun su gaba ɗaya dukkan abin da zo daga wurin su ko ma menene kar a bincike idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami wannan ba wanda yake haka لأن الفائدة منه مرجوة yace fa'ida ana fatan samun ta a cikin maganganun nasu na daidai liman salaka sabilan ihtida'i ga duk wanda ya bi gwadabe na neman shiriya bil kitabi wa sunna wanda ya nemi shiriya ta qur'ani da hadisi qala al allama ibn abd al barr rahimahullah ta'ala babban malami ibn abd al barr an-namiri ya faɗa yace fa alayka ya akhi bi hifz al usul wal inayati biha ku rinka jin maganganun salaf sai ka ga wato ɗanɗano ne da su fa alayka ya akhi bi hibzil usul wal inayati biha ya kai dan uwana ka lizinci kiyaye shika-shikai da kuma kulawa da su su da idan sun ce usul suna nufin qur'ani hadisi maganganun sahabbai maganganun tabi'ai yace haddace su lalle ka himmatu wajen haddace ayoyin alqur'ani da wani abu na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da maganganun sahabbai da tabi'ai واعلم ان من اني بحفظ السنن والاحكام المنصوصه في القران ونظر في اقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لمجمل السنن المحتمله للمعاني لم يقلد احدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد اليها على كل حال دون نظر ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على ثوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح وهو المصيب لهضه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم yake lalle ka kiyaye qur'ani da hadisi kuma ka sani dukkan wanda ya damu wajen kulawa da haddace hadisai wala hakamul mansusa fil qur'an ya kula wajen haddace hukunce hukuncen da aka kawo su a nassanci al qur'ani wa nazara fi aqawil fuqaha ya rinka nazarin maganganun malaman fiqh manya manya faja'alahu auna lahu ala ijtihadihi ya mayar da maganganun su zanto suna ba su taimako wajen ijtihadin sa wa miftahan li tara'iqin nazar ya mayar da maganganun su zaunto mabuɗi na kulli wanda za su buɗe masa ƙofofi na bincike wa tafsiran lilijimali sunani kuma ya mayar da wannan maganganu na malamai su zame masa tafsiri na jumlatattun hadisai ko hukunce-hukuncen da suka zo cikin sunna al-muhtamilatu bil ma'ani kaga wani hadisin ɗaya zai ɗauki ma'anoni uku hudu to in ka koma wajen wanda suka fi ka jin zaƙin ɗanɗanon hadisi sai ka ga sun tantance ma cikin maganganun nan guda uku ko hudu da hadisin nan zai dauka ga ɗaya ce za ta fi zama daidai saboda kaza saboda kaza kaga nan maganganun su za su taimaka ma ne don ka fahimci ne wancan hadisin ba wai maganganun su sune hadisin ba an fahimta ko walam yuqallid ahadan minhum duk wanda ya haka ya zanto da yi bi ta zauje ga ɗaya daga cikin malaman nan ba takalli da sunani irin bi ta zauje din da ake so a yi sunna ba ka yi wa ɗaya daga cikin su ba su sunnoni ku allati yajibu al-inqiyadu ilaiha wanda su ne ya zama wajibi a rasa na mutu ala kulli hal a kowane irin hali ko an ji daɗi ko ba a ji daɗi ba dai dole a bi annabi duna nazarin ba sai an tsaya an yi nazari ko tunani ba in annabi yace kaza dole a bi walam yurih nafsahu mimma akhadha al-ulama'u bihi anfusahum ya zanto bai wahalar da kansa ba da irin abin da malamai suka riga suka rikar ma kansu min hizbi sunani na haddace hadisan annabi wa tadabburiha da kulawa da su waqta dabihim yayi koyi da waɗancan malamai fil bahsi wajen bincike wa tafahumi da neman fahimta wa nazari da bin a cikin hadisi da qur'ani wa sakara lahum sa'ayhum kuma ya gode wa su waɗancan manyan malaman mazhabobi da waɗanda suka bi bayan su ya gode musu aikin da suka yi shi ma a faduhu cikin fa'idar da suka ba su na ilimi wa nabbahu alaihi kun suka sadakar akai wa hamadahum ala sawabihim ya yabe su akan daidai din su allazi huwa aktsaru aqwalihim wanda daidai din dama shi ya farin jaye cikin maganganun su wa lam yubarri'uhum min az-zalmi bai kuma barrantar da su daga kuskure ba ko tangarda kama lam yubarri'u anfusahum minhu kamar da dama su ba su barrantar da kan nasu ba a'a ya inda suka yi daidai ya gode musu kuma daidai zai ita tafirin jayi inda suka yi kuskure kuma ya tabbatar kuskure ne baya kokarin ya ce a'a su barantattu ne ba sa kuskure bai ce haka ba duk wanda wannan ya zama shine halin sa fa hadha huwa talibu wannan shine dalibin neman ilimi al mutamassik bima alaihi salaf salih wanda yake rike barandakan da abinda magabata na gari suka tafi akai wa huwa al musibu li hadhihi kuma wannan shi ne ya dace da daidai wajen samun rabo wal mu'awin rusuluki wanda shi ne kuma ya ga hanya ta bi wal muttabi'u li sunnati nabiyhi shi ne mai bin diddigin sunnar annabi kenan wa hadi sahabatihi radiyallahu anhum da siriyar sahabbansa Allah ya yarda da su maganarsa bata kare ba sai ce wa man a'affa nafsahu min an-nazari wanda ya hana zuciyarsa ko kansa nazari cikin qur'ani da hadisi wa adraba amma zakarna ya kawar da kai daga abin da muka ambata yake haddar qur'ani yake haddar hadisai yake bin fatawoyin sahabbai ko na tabi'ai ya tsaya daren dakan akan littattafan nan na fikihu da aka yi masa sharhi wa arada sunan bi ra'ayihi in ma an kawo sunnar annabi sai ya kawo ra'ayinsa wanda ya ta karo da ita warama an yurdaha ila mablagi nazarihi yana so ya mayar da sunnar annabi zuwa ga ra'ayinsa shi fa huwa dallun mudillun wannan shine batacce ko mai batar da mutane wa man jahala zalika kullahu aidan wanda ya jahilci haka ma bai ma san meye bambanci tsakanin wannan na farkon da na biyun ba wa tatahama fil fatwa bila ilmin ya kutsa kai cikin fatawa ba tare da ilimi ba fa huwa ashaddu a'ama wa adallu sabila shi yafi kowa makafta a duniya sarkin makafi kenan da duniya wa adallu sabila shi yafi kowa kaucewa ta farki kenan ya ka samu na mutanen kashi nawa kashi uku ne kashin uku kashin farko mutumin da ya damu da qur'ani da hadisi ya karanta ya fahimci qur'ani ya karanta ya fahimci hadisin ya mayar da maganganun limaman mazhabobin nan guda hudu da dukkan magabata na gari a matsayin abin da zai taimaka masa wajen fahimtar mai qur'ani da hadisi kun ga akwai bambanci tsakanin ka ɗauki maganar su ka riƙe ba ruwanka da qur'ani da hadisi da kuma ka ɗauki maganar su kuma sai ka bi qur'ani ka ga hukunci kaza da suka faɗa sun tuwo su karkashin aya kaza hukunci kaza da suka faɗa sun tuwo su karkashin aya kaza kaga akwai bambanci dan kar wani zai ce maka ai mu ma maganganun su dama mun yadda da su ne dan su ne fassarar qur'ani da hadisi amma idan ka ce menene qur'ani menene wurdin ka a karatun qur'ani a kullum ba da wurdin ka na karatun qur'ani amma zai karanta ibrimiya zai karanta dala'ili har ya tsala su ta hana mutane barci amma ba da wurdin qur'ani cewa kullum suna karanta izu biyu ko kullum suna karanta izu uku baya wannan me wurdin ka na hadisan annabi me kake karanta na hadisi ba ruwan shi da ko ɗaya daga amma fa shi ne farkon yakin san annabi a da'awa irin ta sai ka ce laisa bi amanihi kum wala amanihi ahlul kitab abun ba da'awa bane ba sai ka aikata to kaga wanda ko ya riki qur'ani da hadisi yana karanta su yana bin maganganun imamu malik imamu shafi abu hanifa yana karanta su yana duk lokacin da ya tashi fahimtar qur'ani da hadisi baya so fahimtar sa ta saba fahimtar magabata in magabata sun yi ijma'i ba wata magana in magabata sun yi saɓani sai ya yi kokarin maganar wa ta fi karfi ya bi wanda ta fi kusa da qur'ani da hadisi to kaga wannan mutumin farko kenan kuma yayi itikadin su waɗannan magabata cikin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina daidai din su ya fi kuskuren su yawa daidai din yana da yawa kuskuren kuma kaɗan ne da haka sai ya bi su akan daidai inda suka yi kuskure kuma ya roƙa musu gafara bai ce ba a'a ba kuskure bane ba bai yi kokarin ya barrantar da su da kuskure ba dan ya san su kansu ba su barrantar da kansu ba mun fahimci wannan a maganganun su da muka karanta a baya to duk wanda wannan ya zanto shine halin sa kaga kashi na farko kenan yace fa hadha huwa talibu almutamassiku bima kana alaihi salafus salih wannan shine ahlus sunna duk inda yake a duniya wannan bid'a ba za ta bunƙasa masa kofa ba bid'a ba ta shiga gidansa ko kantinsa ko rumfar kasuwarsa wanda wannan ya zanto shine halinsa faufauci da bid'a kashi na biyu wanda ya haddace waɗansu nassoshi na daban ba ruwan shi da hadisi da ka kawo hadisin annabi sai ce to ai wani ya ce kaza kana kawo wani hadisi bukhari ya kawo a cikin kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ce to ai kuma wani ma ya ce kaza wani lokaci ce to ai wannan ya bai dace da kaza ba to yanzu ya kaza kenan ya kaza kenan ana ce ma haka annabi ya ce shi na cewa wani ya ce kaga rikitacce kenan dimotacce wanda bai sa abin da yake ba in ka da gidaje a duniya ka samu wannan wallahi ka gama ganin gidaje duk wayewar kai duk malantarka wallahi duk wanda za a ce annabi ya ce kaza wai tsaya na cewa wani ya ce to waye wannan wani wane ne wannan wanan da zaka ce shi ma ya ce a ce annabi ya ce wa inda na kaza mu a wurin mu kaza ne wato inda zaka san tsiyar take wani da ma waɗansu za su takaitu akan titi ta maganganun malar akan maganar annabi ita kadai kaga halaka ce ko ka titi ta maganar malar akan ta annabi ba halaka bane ba to ba ma anan suke tsaya ba an zo abin ya ci gaba mutum ya titi ta maganar babansa akan maganar annabi to mun ga abin da iyayen mu suka ce mu iyayen mu haka suka ce kuma ba wanda za a yi musaba mu annabi ya ce kaza ce ga abinda baban sai ce to ya zai kina yanzu ne ke so ta mana wai annabi ba ganin sa kenan ta maganan baban sa kenan ta fita annabi kenan to kun mutacce kenan wannan wannan kashi na biyu kenan duk wanda yake akan wannan mazhabin komin malantar sa yace fa huwa dallun mudallun inji ibn abdul bar na uku wanda ba ruwan shi ba ruwanci da ku waɗanda kuka ce abu sunna ba ruwanci da su waɗanda suka ce a dakile akan mazhaba din shi duk abin da ya masa sai yi da ka ba ruwanci da ilimi yanzu yanzu nan zai ce maka ya halatta bai halatta ba akwai wani wahami a wurin waɗansu daga cikin mukalladai masu cewa dole sai a bi mazhaba yasudduhum an ittiba'i sunnati allati tabayyana lahum irin wahamin da yake hana su bin sunna da ta bayyana gare su annal mazahib ala khilafiha irin sunna da ta bayyana ya kasance mazhabobi kuma sun gino akan kishiyar sunna din wa huwa wannan mazhabi ko wahami wa huwa shine zannuhum anna tiba'a sunnati yastalzimu takhti'ata sahibil mazhabi su suna ganin in ka bi sunna wannan na nufin ka kuskurantar da shugaban mazhabar kenan idan aka zo aka ce imam malik ya bada fatawa da kaza imam shafi ya bada fatawa da kaza sai ka zo ka ce annabi ya ce kaza to shi a fahimtar sa idan ka yadda ka ba annabi yanzu ka ce shafi ya yi kuskure kenan shi ko ba so a ce ya yi kuskure ka ce malik ya yi kuskure kenan shi ko ba so a ce malik ya yi kuskure to dan jin tsoron kar a ce malik ya yi kuskure sai a kyale hadisin annabi ya rike maganar malik akwai su ko babu والتقطئة معناها عندهم الطعن في الإمام shi abin da ya fahimta in ka ce wani yayi kuskure to ka soke shi ka zage shi kenan a yaransa kenan na jahili ba yaran masu ilimi ba shi in na ce wani yayi kuskure daidai yake da na zage wani a fahimtar sa fashi an gane ko yace walamma kana ta'anu fi fardin min afrad al-muslimin la yajuz fa kaifa fi imamin min al-ummatihim to tunda kuma ya zanto sukan wani daga cikin gama garin musulmai ma bai halatta ka ringa sukansa ba to ya zai yi halattawa kansa sukan shugaban mazhaba wato kun gane mukaddimar da ya bada natija idan ka ce da na ce kaza sai ka ce annabi ya ce kaza to in na yadda na bi maganan annabin nan wannan na nufin na cewa ne yayi kuskure bin annabi muqaddima ce wanda shi a ganin sa natijar da za a samu shine jingina kuskure zuwa gawa zuwa ga shugaban mazhaba da magana shi ta saba ta annabi to kuma sai wannan kuma da take natija ita ma muqaddima ce ta biyu jingina kuskure zuwa ga shugaban mazhaba wannan na nufin me suka gare shi kenan kaga ita ma ya fitar da natija kenan muqaddima natija muqaddima natija an gane ko to dama idan kana so ka rushe mutum kamar yadda yake dama tabbata cikin ilimin mantiki lokacin da mutum ya yi muqaddima ya fitar da natija kyale natijar rusa muqaddimar shikenan natijar za ta rushe da kanta idan kai rufe na wani gini za ta zauna ba wani asasu za ta zauna a kai shi yanzu ya yi muƙaddima bin annabi na nuna kuskure ga wani kuskure ga wani kuma na nuna mai sukar sai kenan to suka ku ai baya halatta a yi suka to tunda bai halatta a yi suka ba kenan ba za a bi mai sunnar annabi tunda ta gadar da mai suka kaga natijar muƙaddimar da kuma natijar da ya fitar kun bai zana da kyau to to sai ka nuna masa bin annabi baya nuna kuskuren wani alafar da cewa bin annabi na nuna kuskuren wani kuskure ga wani jingina masa kuskure baya nuna zagi gare shi saboda ka jingina masa abin da zai iya yiwa ya yi shi yanzu idan ka ba da labarin cewa mala'ika jibril ya zo gidanka kun ci abincin safe ko na rana yanzu ba ruwanmu da mu kare ta zuwan ko rashin zuwan abin da za mu fara rushe ka da shi shine mai ka jingina wa gurin na tawaya game da shi cin abinci shi za mu fara rushewa ba ruwan mu da wannan ya zo gidanka ko bai zo ba kada mu tsaya muna bata lokaci akan ya zo bai zo ba sai sai an ganshi ba a ganshi ba waye rigima cin abinci za mu ce ƙarya kake to tunda da ya ci abinci tabbas eh me kuka ci kaza sai to wallahi ƙarya kake wallahi billahi ƙarya kake dan mala'ika baya me baya cin abinci shi ke nan mun rufe ba jibril bane ba amma an muna tsawa cewa mala'ika jibril bai zo wala cewa yanzu duk ba ta lokacin yake yayi mun rufe cin abincin in dai ya yadda ya ci abinci to ya karya kansa sai albani ce wal jawabu anna hadha al ma'ana batilun ansar da zamu ce a nan gurin wannan ma'ana da aka gina rusasshiyar ma'ana ce wa sababuhu al insirafu an at tafaqquh fi sunnati abin da ya haifar da wannan kuma shine mutum ya kawar da kai wajen koyan sunnar annabi wa illa fa kaifa yaqulu zalika ma'ana muslimun akil in ba haka ba yaya musulmi mai hankali ma zai faɗi wannan magana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam huwa alqa'ilu gashi annabi shi da kansa yake cewa idza hakama alhakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid annabi sai idan mai hukunci yi hukunci yi ijtihadi ya dace da daidai yana da lada biyu idan yayi hukunci wanda ya gina kan ijtihadi kuma yayi kuskure yana da me lada daya fa hadha alhadith yaruddu zalika almaana wannan hadisin yana mayar da martani kan wacce ma'ana da su suke riyawa suka ce in ka fi maganar hadisin annabi yana nuna ka kuskure gawa ka nuna jingina kuskure gawa gawa ne kuma jingina kuskure gawa ne yana nuna me suka gare shi wannan hadisi yana mayar da wannan abu cewa ba haka bane ba an gane ko ويبين بوضوح لا جمود فيه حديث لا بين من أثري وند باب وني ستر تيوا أن قول القائل أخطأ فلان إذا ما مجانا يتي وانا يا كسكولي معناه في الشرع معناه وانا الشريعة أصيب فلان أجرا واحدا daidai ki da ka ce wani an ba shi lada daya saboda haka idan ka kawo hadisi ka ce kaza sai wani ce to abin muktasar ya ce kaza sai ka ce a to an muktasar ya yi kuskure don ku zabin da annabi yake maganan ta cewa mai muktasar ya yi kuskure daidai yake da maganan ta cewa mai muktasar yana da lada daya a harshen musulunci ba a harshe na gama garin mutane ba wanda su ba sa fahimtar me ake nufi a musulunci in ka ce mai muktasar ya yi kuskure me kake nufi yana da lada daya saboda annabi ce idan mai ijtihadi yayi ijtihadi ya jarje daidai yana da me lada biyu idan mai ijtihadi yayi ijtihadi yayi kuskure yana da me lada daya sai ka ce wani yayi kuskure daidai yake da cewa me wani yana da lada fa idza kana ma'juran fi ra'yi man khata'ahu idan ko har wani da na kuskurantar da shi ya zanto yana da lada ne ni a ra'ayina fa kaifa yatawahhamu min taqfatihi iyyahu at-tanu fihi to ta yaya wani zai fahimci cewa wannan kuskuren da na jingina mishi ya zama zagi gare shi mutumin da na ba lada ɗaya na zage shi kenan yanzu ko tabar da shi ne na ce ba ya da lada ba ya da zunubi wannan na zage shi kenan to ban ta ce wannan ba sai na ce yana da lada ɗaya ina zagi yake a nan gurin ina suka yake a nan gurin an yabo ne wannan da haka jingina kuskure ga wani shugaban mazhabobi ko malik ko shafi ko abu hanifa wannan farko jingina kuskure ne ga wanda dama yana yin sa tunda ba masumi bane annabi ne masumi tunda za mu karanto sahabbai duk wanda ya zamani da annabi da ya fi duk wanda ya biyo bayan sa Allah da lada saboda sahabbai zalika masaluhum fi tawrat wa masaluhum ay sifar tana cikin at-taurat tana cikin linjila kamar da sifar annabi take cikin at-taurat da linjila yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil to sahabbai ma masaluhum fi at-taurat wa masaluhum fil injil banda su ba wanda ya samu wannan daga su sai abokinsu sallallahu alaihi wasallam daga shi sai abokansa as-sahaba radiyallahu alaihim yana cikin at-taura na cikin linjila su ma suna cikin at-taura suna cikin linjila shi da sunansa da sifofinsa su ko sifofinsu ko da ba sunansu kun fahimta da kyau duk wanda ya zo baya bai samu wannan falalan ba duk wanda ya zo baya bai samu wannan falalan ba duk malamu mazhabin nan guda hudu ku ba ba sahabi cikin su tabi'i ma ɗaya ne shine Abu Hanifa sauran duk tabi'u tabi'ina ne sai an ɗori an ɗori sannan a hau matattakala to wanda ya yi zamani da annabin ya samu wancan falalan da wanda zai biyo baya wanne ne ya fi kima kenan da daraja da falala wanda ya zamani to a zamanin annabi kuma sai ka karo ka karanta kana karanta babin haddi cikin bukhari a ce jamidiyya an yi mata haddi jamidiyya din nan ba sahabiya bace ba me ta aka mata haddi kuskure ma'iz an yi masa haddi me ya aka masa haddi laifi wani an yi masa haddi ko lokacin abubakar ko lokacin umar ko lokacin usman me da aka masa wannan laifi dingina wannan laifin da kai zuwa gare shi ya nuna ka zage shi kenan kuma wannan laifin da ya guda daya shine zai rufe masa martabarsa gaba daya falallansa ta rinjaye wannan kuskuren amma ya yi kuskure tun da shi ba ma'asumi bane ba duk wanda ka bi cikin sahabbai sai ka kalato wani abu da ya taba yi duk wanda ka bi sai ka kalato wani abu da ya taba yi amma falallansu ta rinjaye wannan da yanzu duk dan makarantar da aka yi jarabawa aka hada overall na result ɗinsa ya kasance ya samu 80 cikin 100 75 80 90 wannan ne wata matsayi za a ba shi in ya samu 85 har zuwa 90 me za a ba shi mumtaz distinction ba mumtaz za a ba shi ya tsaye tuntun kau kenan to amma kuma canza kuskure goma yanzu sai muka zo ba da labarin jaraba su sai muka ce wani ya faɗi goma ya ci sasa'in larin yare ne wannan a in ana maganar cin sasa'in an manta da me kun kira nan guda goma in dai ana maganar ci ya cinye sasa'in waye zai tuna kuma kuskure goma din nan to kamar haka ne to idan me muka yadda muka jingina wa sahabbai wani ɗaiɗaikun kuskure da suka yi kamar da aka fi kai to mana amma muna bin tsoron mu jingina a shugaban mazhaba wani kuskure wanda bai kai girman na wancan sahabin ba shugaban mazhaba ijtihadi yayi yayi kuskure bai dace da dai wanda annabi ya ba su lada daya sahabi kuma kuskure har aka yi masa haddi ko muka yadda muka jingina masa ba ma jin tsoron komai sai muke jin tsoron mu jingina shugaban mazhaba na da abin da muka jingina a shugaban mazhaba da wanda muka tabbatar da sahabin wanne fi girma na sahabin me yasa ba mu ji nauyi ba a can gurin sai muka ji nauyi a nan ko dai ba ce wata ba akwai karancin fahimta ce da laushi laushi لا شك أن هذا التوهم أمر باطل يجب على كل من قام به أن يرجع عنه ما لا ألباني للي وانا وهمي fahimta wanda ba ta daidai ba wani abu ne rusasshe ya zama wajibi ga duk wanda ya kudurce wannan ya dawo daga rikiyar wannan wa illa fa huwa allazi yata'anu fil muslimin in ba haka ba sai mu ce kai kai ka zargi shi da mazhaba kai kai masa kushe mu ba mu kushe shi ba mu ko abinda muka ce yayi kuskure mu ko mu a harshen shari'a in yayi kuskure kenan yana da lada daya amma idan ka ce zagi ne sai mu ce to daga bakin ka aka ji zagin ba daga bakin mu ba daga bakin ka aka yi وليس في فرد عادي منهم بل في كبار أئمتهم wato sai zanto in yayi haka shine ya soki al'ummar musulmai ba wai ya soki wani gama garin mutane bane ba bal fi kibari a immatihim ya soki manya manya min sahabati wa tabi'ina cikin sahabbai da tabi'ai wa man ba'dahum da wanda ya biyo bayan su min al'aimmatil mujtahidin wa ghairihim fa inna na'lamu yaqinan albani yace mu muna da masaniya wadda take cike da yaqini anna ha'ula'il ajillata kanu yukhati'u ba'dhum ba'da waɗannan jigajigan malamai cikin sahabbai ne ko tabi'ai ne ko tabi'ina ne sashin suna jingina wa sashi kuskure a tsakanin su wa yaruddu ba'dhum ala ba'din sashin suna mayar da martani kan sashi a sai yaqul ai mun karanta a baya yadda aka mayar da martani kan Abdullahi dan Mas'ud yadda aka mayar da martani kai kan wani cikin sa mun da karanta a baya an gane ko yace a sai yaqulu akilun yanzu wani mai hankali zai ce da mu inna ba'dahum kana yata'anu fi ba'd yanzu dan sashi ya jingina wa sashi kuskure wannan ya nuna sashi ya soki sashi kenan akwai mai hankalin da zai fahimci haka babu bal laqad saha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khatta ababakar ai ya inganta ma cikin hadisi annabi ya kuskurantar da abubakar sai kai abubakar kai kuskure fi ta'wilihi li ru'ya kana ra'aha rajulun a cikin wata fassara da mafarki da wani mutum yayi fa qala sallallahu alaihi wa sallam lahu sai annabi ya ce asabta ba'dan wa aqta'ta ba'dan ka dace da wani sashi na fassaranka wani sashin kuma kai kuskure to wannan abin da annabi ya faɗa game da abubakar suka ne gare shi ba suka wani ba فهل فأنا صلى الله عليه وسلم في أبي بكر بهذه الكلمة كان النبي يا سوكا أبو بكر دنگنا دون الكلمة شي يسا kwanaki can in muku manta bai wata munasaba ta magana na ce muku har yanzu a cikin mutane har ma hatta waɗanda suke cewa ahli suna ne akwai shi'anci akwai sufanci to inda shi'anci yake shigowa inda za ka ɗauka wani baya kuskure wannan aƙida ce jigo daga cikin aƙiduma shi'a shine i'tiqadu ismatul a'imma cewa duk wanda yake imam ya zama ma'asumi su sun faɗa a aƙidance sun rubuta suna kira zuwa ga wannan kai kuma a fakaice ba tare da ka sani ba don baka yadda ba a ce malik ko shafi'i ko abu hanifa ɗayan suna kuskure sai ka ce an yi rashin kunya ya za a ce wani ya kuskure yanzu kai kafin shi ilimi da haka ka gano ya kuskure baka yadda ba a ce mai muktasar ya yi kuskure ko mai iziya ya yi kuskure shi an ce kake baka sani ba dan fi'a tantirin dan fi'a kenan a aqidar ismatul a'imma ba tare da kafar gaba dan su suke da itikadi na ismatul a'imma saboda haka kaga ya kamata mutum ya kiyaye to su kuma wadanda suke masu zubanci sai kuma mun samu dogiyoyi ta maganar kuma kada ku wa min ajibi ta'siri hadha al-wahmi ala ashabihi yana daga mafi bambancin yana daga abun mamaki na tasirin wannan wahami ga masu shi annahu yasudduhum an ittiba'i sunnati al-mukhalifati li mazhabihi wannan wahami yana hana su bi sunna irin sunna da ta saba mazhabin su la'an ittiba'ahum iyyaha ma'anahu indahum at-ta'n fil imam dan suna ganin in sun bi sunna ma'anar ma'anar wannan auren su kamar sun soki shugaban su kenan wa amma ittiba'uhum iyyahu walau fi khilafi sunna fa ma'anahu ihtiramuhu wa ta'zimuhu amma in sun bi maganar malamin su ko da ta saba wa sunna to wannan na nufin girmama malamin da kan mamaci walidhalika fahum yusirruna ala taqlidihi da haka sai kaga sun doge wajen bin malamin nasu ko shugaban nasu na mazhaba firaran min at-ta'am al-mawhumi wai dan kasa fada cikin suka da in su ji ba sun soke shi kenan albani ce wala kafa nasiha haula'i yace waɗannan ko sun riga sun manta wala aqulu tanasau ban in ce sun manta ba da gangan a'a sun yi mantuwa annahum bi sababi hadha al-wahmi a sakamakon wannan wahami nasu waka fi ma huwa sharrun mimma farru min sun fada cikin abin da yafi sharri sama da wanda suka gujewa yanzu sun gujewa su kanwa shugaban mazhaba to sai suka fada zuwa ga su kanwa annabi dan su a fahimtar su kin aiki da maganan shugaban mazhaba kin aiki da maganan mai muktasar ko mai risala ko mai iziya wannan na nuna suka gawa ga mai iziya ko mai risala da haka su ko ba sa son su soke shi da haka bari su yi aiki da maganar sa don su girmama shi to a nan wajen yin aiki da maganar sa sai suka kyale ta annabi yanzu ya zama suka gawa annabi rashin girmamawa gawa ga annabi yanzu wancan abin da suka guda na farko sai suka fada cikin wanda ya fi shi sharri domin ai ba za a hada daidai ba tsakanin wanda ya saba wa malik da wanda ya saba wa annabi mukaddara duk suna da laifi wa fi girman laifi ba za a hada ladan ɗaya ba tsakanin wanda ya bi malik da wanda ya bi annabi mukaddara duk wanda aka bi din ma akwai lada cikin biyan misali wanne ya fi girman lada fahimtar annabi ai adalcin da ya kamata mutum ya wa kansa gata da tunanin da ya kamata kai wa kanka kenan wannan fa a taslimul jadali kenan kun gane ku fa innahu law qala lahum qa'ilun da mai magana zai ce da su idza kana al-ittiba'u yadullu ala ihtirami al-matbu'i in dai bi yana nuna girmama wanda aka bi din wa mukhalafatuhu tadullu ala ta'an fihi kuma saƙawa mutum yana nuna suka gare shi kenan فكيف أجزتم لأنفسكم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم دم كوكا هل التاوى كم كساقا من سنة النبي أندانكو وترك اتباعها دبل بن سنة دن إلى اتباع إمام المذهب كوكا زو كوكا يردوا كم كبين في قبل المذهب في خلاف السنة أتكر رأي بيساقا من سنة وهو غير مأسوم kun ko san cewa shi shugaban mazhabar nan ba masu ne bane ba wa ta'anu fihi laysa kufran inda za ka soki shugaban mazhaba ba wanda zai ce abin da kai kafirci ne sai dai sai kare rashin kunya ko amma ba cewa kai kai kafirci fala in kana indakum mukhalafatul imami to tabaru ta'anan fihi yanzu tunda ko a wurin ku cewa sabawa shugaban mazhaba kaman suka ne gare shi fa mukhalafatul rasul azharu fi kauniha ta'anan fihi to sabawa annabi kuma zai zama mai gare shi kenan ai shine zai fara masu ga annabin kenan bal zalika huwa al-kufru bi ainihi ai wannan shine ma kafirci tsantsan sa sukan annabi din wal iyad billahi minhu muna neman tsari ko daga mafada cikin kafirci law qala lahum zalika qa'ilun da mai magana zai ce da su haka lam yastati'u alaihi jawaban yace wallahi ba za su iya bashi ansa ba Allahumma illa kalimatun wahida sai dai kalma ɗaya kila za su iya faɗa طالما سمعناها من بعضهم يسو da dama mun sha jinta daga wurin waɗansu su wa hiya qawluhum ita ce faɗin su innama تركنا السنة ثقة منا بإمام المذهب وأنه أعلم بالسنة منا حتى في سوى إنما تركنا السنة فندي مودي من كين أيتي دا سنة نه ثقة منا بإمام المذهب دم أمن شيء ويش من دم المذهب شيء سامك كين أيتي دا سنة وأنه أعلم بالسنة منا كما شيء يأتي مثلا سنة ده تفهم ده نعم بيرم جيدي بيهما بغابي بوا يأتي مثلا ba shi ne suke faɗa ba sai ce kafin malik ilimi ne kafin yin mukatasar ilimi kafin shafi'i ilimi aka za su ce a zanzare ido ana ana mun gudu albani ce wa jawabuna ala hadhihi alkalimati min wujuhin in za mu bada raddi kan wannan to ta fuskoki daban-daban ne yaqulu al-kalamu alaiha fi hadhihi al-muqaddima magana za ta yi tsawo a wannan muqaddima in muka ce zamu wa lidhalika dan haka فإني أقتصر على وجه واحد منها زم تقيت أكن وجهي إيه كوي وهو الجواب وهو جواب فاصل بإذن الله wannan ko jawabi ne rabagar da mai Allah yadda fa aqulu sai in ce da su laysa imamu mazhabikum faqat huwa a'lamu bi sunnati huwa a'lamu minkum bi sunna ba shugaban mazhabar ku ne kadai yafi ku sanin sunna ba ai kafin wasu yanzu kenan kafin shugaban malik sanin sunna to mu ba za mu magana ka ba tashi zama bitun da ya bi mu sanin sunna to albani ce sai mu ce to ai banda malik ma akwai wanda suka fi ku sanin sunna din ba haka bane ba bal hunaka asharatun yace akwai gomayya da dama bal mi'at yace akwai ɗaruruwa al'a'imma na malamai hum a'lamu aidan minkum bi sunna wanda su ma sun fi ku sanin sunna fa idza ja'at as-sunnatu as-sahihatu ala khilafi madhhabikum idan sunna ta zo ingantatta a kishiyar mazhaban ku wa kana qad akhadha biha ahadun min ulaika al-a'imma to an samu ɗaya daga cikin malamai manya dukkan malamai da suka gabata yayi riko da ita fal akhadhu biha wal halatu hadhihi hatmun lazimun indakum ya zama riko da wannan sunnar ya zama wajibi akan ku kenan saboda me li'anna kalimatakum al-madhkura la tunfaqu huna domin kalmar ku da kuka ambata a nan gurin ba ta da kasuwar da za ta ci فإن مخالفكم سيكون لكم معارضا إن كنت mu ba za mu bi wannan hadisin ba za mu tsaya a maganar shugaban mazhabar mu dan ya fi mu sanin sunna to abokin maganar ku sai ya ce da ku inna ma akhadna bi hadhihi sunna wannan hadisin da kuke ji da gani da muka ce ku bi muka ce ba za ku bi ba mu ma mun yi riko da shi ne sikatan minna bil imam allazi akhadha biha saboda mun amince da shugaban wani da ya riko da shi ko kun kawo malik kun ce bai aiki da wannan hadisin ba ba za ku yi ba shi kuma sai kawo abu hanifa yace ya aiki da wannan hadisin ko kun kawo shafi'i bai aiki da wannan hadisi ba shi sai kawo imam imam ahlus sunna wal jamaa imam ahmad yace to shi kuma ya aiki da wannan tunda ku a mazhabin ku duk wanda ya fi ku sanin sunna kwa iya bin maganarsa to a nan gurin ta malik ya fi ku sanin sunna sai kuka ki saba maganarsa to kuma abu hanifa ma ya fi ku sanin sunna ahmad bin hanbal kuma ya fi ku sanin sunna yanzu sai ku hada rabo biyu ku bi maganar wanda ya fi ku sanin sunna kuma kun bi ta annabi ba haka bane ba amma in kuka dauki wancan wanda ya saba yanzu kun bi maganar wanda ya fi ku sanin sunna kadai amma ba ku bi ta annabi ba in ku ku dauki wannan sunnar don in dai ka samu hadisi lalle an samu wani shugaba ya taɓa yin aiki da shi a da kuma wannan shugaban ya fi ka sanin me sunna kai kuma a hujjar ka duk wanda ya fi ka sanin sunna shine zaka jarrabu da shi to dan ka rike guda daya wanda suka san sunnan asuna da yawa ina fatan kun fahimci wannan da kyau yace fattiba'uhu aula min ittiba'i al-imam alladhi khalafaha bin shugaban da ya riko da sunnar annabi a wannan lokaci shine yake dacewa sama da bin shugaban da ya saba mata wa hadha bayyinun la yakfa ala ahadin insha Allah ta'ala yace wannan ko a bayyane ke baya koyuwa ga wani walidhalika fa inni astati'u an aqul albani fi haka ina da ikon in ce inna kitabana hadha lamma jama'a sun lamma jama'a sunan as-sabita anhu sallallahu alaihi wa sallam fi sifati salatihi fala uzra li ahadin fi tark al-amal biha wannan littafi nawa yayin da ya zanto ya kunshi sunnonin annabi tabbatattu daga gare shi wanda suke bayyana siffar sallarsa babu wani uzuri da wani yake da shi wajen ya bar yin aiki da ita wannan sunnar li'annahu laysa fihi mattafaq al-ulama ala tarki dan ina baka tabbas cikin duk hadisin da zan kawo babu hadisi ɗaya da za a ce malamai sun yi ittifaqi wajen da'ifancin sa daga ingantacce duk ittifaq al-ulama sai ingantacce ala ra'yi ar-rajih min al-qawaid al-ulama amma babu wani hadisi da za a ce duk an yi ittifaqi wajen barin sa an gane ku hasahum min zalika yace Allah ya tsare su su malamai da su kyale sunnar annabi wanda ta inganta bal ma min mas'alatin waradat fihi illa wa qad qala biha ta'ifatu minhu yace ba wata mas'ala ɗaya da za ta zo cikin wannan littafin ta zama bakuwa ba sai sai wani ya riga yana faɗar ta cikin su waɗannan manyan malamai wa man lam yaqul biha fa huwa ma'zurun wa ma'zurun ajran wahidan wanda ko bai faɗe ta ba to wannan baya nuna gajjawa gare shi za a ba shi lada guda ɗaya kuma za a ba shi uzuri لأنه لم يرد إليه النص بها إطلاقا abin da yasa yake faɗan ta ba wai dan bata tabbata ba sai dai shi bata zo masa ba ita sunna aw warada lakin bi tariqi la taqumu indahu bi hujja ko hadisin ya zo masa amma ta hanyar da ba mai karfi bace ba dan haka sai kin aiki da shi ya zo wa dan uwansa kuma ta hanya mai karfi shi kuma ya aiki da shi dan haka hujja a nan gurin bisa ga wanda ya zo masa ta hanya mai karfi aw da gari zalika min al-azar al-ma'rufati lad al-ulama ko kuma saboda wani dalili daga cikin uzurran da malamai ke suka san su a wani sassan nurin malamai wa amma man sabata nasu indahu min badihi fala uzra lahu fi taqlidi yace amma dukkan wanda nassi ya tabbata a wurinsa min badihi daga cikin mabiya kuma fala uzra lahu fi taqlidihi ba ya da wani uzuri da zai ce a a sai dakile wajen bin wancan shugaban bal wajibu ittiba'un nafsi al-ma'sum abin da yake wajibi shine bin nassi dan shi nassi shine ma'sumi wa zalika huwa al-maqsud min hadhihi al-muqaddimah wannan shine babban manufar yin wannan muqaddima tawa wallahu azza wa jalla yaqulu Allah da manzon Allah madaukakin sarki ko yana cewa ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani istajibu lillah ko an sama Allah wa lirrasuli ko an samu manzan Allah idza da'akum lima yuhyikum idan yayi kiran ku zuwa ga abin da zai rayar da ku waɗansu malaman suka ce jihadi dan shine ke rayar da mutane waɗansu suka ce shine mutaba'atul ahkam da hukunce hukunce kamar kisasi wala kun fil kisasi hayatun idza da'akum lima yuhyikum duk abin da annabi ya kiran mutane gare gare shi to zai tabbatar musu da rayuwa da dada a duniya ya tabbatar musu da rayuwa da dada a lahira da ka ku bi shi yayin da ya kiran ku zuwa ga abin da zai rayar da ku wa'alamu ku sani cewa anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi Allah ta'ala yana sanya katangar karfe tsakanin bawa da zuciyarsa yayin da ya ji hadisi garwa yake yin aiki da shi yayin da aya ta bayyana yake yin aiki da ita da gangan ba wai dan jahilci ba kawai sai dan son zuciyarsa ko dan aya ta saba wa shugaban mazhabarsa ko dan hadisi ya saba wa shugaban mazhabarsa sai yake yin aiki da shi irin wannan sai Allah ya san katangar karfe tsakanin da zuciyarsa sai ya zanto ba yadda za a yi bishiri ya karba shine abin da yahudawa suka yi akwai bambanci tsakanin wani na kan kuskure saboda jahilcinsa ya jahilci kuskure yake wani na kan kuskure ya san kuskure ne amma tun da haka ya sami iyaye suna yi sai ya ba abin kariya duk wanda ya kaucewa aya da gangan ko hadisi da gangan ya san hadisi ne karara ya san aya ce karara sakamakonsa shine sai Allah ya bar shi kan jahilcinsa da batansa shine abin da yahudawa suka samu kansa kansu falamma zagu azaga Allah qulubuhum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mur wallahi duk wanda ya kauce wa gaskiya da gangan sakamakon sa sai Allah ya kyale shi a cikin bata a sa masa bata madawwami ya san bata ne kuma ba zai iya bari ba yana ji yana gani fa ya san bata ne ya san abin da yake bata ne amma ya ba da fatawa da kishiyansa to nan gaba yana son shirya sai Allah ya sanya katangar karfi babu yanda za a yi khairi ya shiga zuciyarsa kuma inna sharra dawabi inda Allah summul bukum alladhina walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum muridun kaucewa gaskiya a karan farko sai ya gadar maka da a rubuta maka tabewa ta dindindin abinda aka wa yahudu kenan ta ko ina ya kasance an dawwamar da ƙarya a cikin su ba yanda za a yi sun san gaskiya fa alladina atana min kitaba ya'rifunahu kama yarifuna abnahu amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun tunda sun boye gaskiya sun san gaskiya ce me ya sakamakon su ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة zuciyar aka mai da ita ke kasashiya kamar dutse dutse ma ya fi talaushi wa inna min al-hijarati lama tafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun wa la tazalu tattalu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum saboda me falamma nasu ma zukiru bi eh nasu hazzan min ma zukiru bihi ne kenan da suka yi wannan aghraina bainahum al-adata wal baghdha ila yawm al-qiyamah wannan shine abin da ke sa ka ga bid'a mutum yana ciki ya san bid'a ce ya kasa bane akwai cikin malaman garin nan da suka mutu a jarida ya faɗa ya zo yawon haɗa kan musulmai yana faɗa har mai duguri je wajen wani shehin ɗariƙa ɗan uwansa ya ce matsayin ɗariƙa gaba ɗaya in ma mun ba ta matsayi mustahabi to mu kyale mustahabi don mu haɗa kanmu mu musulmi da kansa ya faɗa haka yanzu dan Allah bai kamata a ce kafin ya mutu ya tuwo ba amma ina ya halakar da dubban mutane sun bi shi aka haka sun mutu yana cikin sani wannan kenan lokacin da jaridar alƙalami take da rai wata hira da aka yi tsakanin shi wannan mutum mai wannan magana da shehu garba durbinde Allah ji kansa da gafara yace me zaka ce game da abin da yace a'a duk rigimar da muke da yan izala su da suka kafarta mu shine laifin su da za su ce mana yan bid'a to babu komai amma su ce mana kafirai to wannan shine rigima ce mana yan bid'a a sauƙaƙa shi wannan bid'a kan muna yi da sun ce yan bid'a da shi kenan yanzu da ba magana ba ce ba sai shugabannin jami'ar Madina da suke zuwa su gabatar da daura sai sai kai masa ziyara har gidansa suka ce abin da ya kawo mu ba dan muna kwaɗayin wani ba wurin ka ba dan kuma na jin tsoron wani abu daga wurin ka ba kai ka san mun sani mu da kai ba mu sutura ko ya amfanar sai Allah amma kana ɗaya daga cikin mutanen da idan Allah ya sa ka fahimci gaskiya miliyoyin mutane za su yi in ka san tsare kuma dubbai za su san tsare saboda haka ka san waɗansu abubuwa da ka rubuta ko ka gina mutane a kai kuskure ne ka ji tsoron Allah ka tuba gashi ka rinka ka san ba za a maimaita ma adadin su ba hawaye da idansa yake na gamsu da wannan amma ya zan yi da mutane sai mutane ka rabu da su Allah zai kare ka ka je cikin rediyo ka faɗa ka tsira har gaban Allah ko da sun kashe ka kai shahada amma yana jin tsoron zai bar abin nan haka mutum ya tafi a haka eh malaman bid'a kenan malaman bid'a ne kagowa sun karkacewa tafarkin annabi haka ne bakan ya ce sun ga aya sun ki faɗi nata sun yi mata sun ki tsari na su wanda bai yi tsarin matarsa ba ko yayi ibada ladan ba yawa can mun yi ittifaki da shi amma anan ba mu yi ittifaki amma sun ga aya sun ki faɗi nata wanda haka ne sun yi mata sun ki tsari na su eh an ce wa karna ya kada kai nasa shi mai da bawa bai iya yin sanyi to kaga yadda garin ki saboda haka wallahi karka yadda ka rinka hadisin annabi taurin kai da an faɗa ka yarda ka ce sami ina wa atana baka sami ikon aiki da shi ba shine wani abu ne daban wannan da an ba da fatawa faɗa abinda hadisin yace karka faɗa ba da fatawa da aikin ka sai zanto kuskuren ka yanzu mai sauki ne baka yi aiki bane ba amma kawai dan ban yi aiki da shi ba ina jin kunyar kar a ce kaurin bila amalin tun da dai ban yi aiki da shi ba duk da na da annabi ya faɗa kuma sai in gina mutane kan bid'a dan ni na gada a gidanmu ma ana bid'a yanzu wannan abin da yayi duk na kokarin ya sa abin da ke kan bid'a ne amma tun da bai kau ba shi ya ce tariqa din nan mustahabbi ce a matsayinta a yau cikin ƴaƴansa na cikin sa wani ya tashi ya ce duk wanda ya ce tariqa mustahabbi ce ma kafiri ne ce tariqa wajibi ce waye gina wannan abin kaga ya kafirtar da uban ya sauƙaƙe wa dukkan wani mai aiki aiki shi ya so duk wani aikin ka sauƙaƙe ma aiki ya riga ya kammala واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تهشرون sani dai gare zuwa gare shi za a tara ku gobe kiyama wallahu yaqulu al-haq wa huwa yahdi as-sabil wa huwa ni'mal maula wa ni'mal nasir Allah shi ke faɗin gaskiya Allah shi ke shirye da mutane ta farki Allah ma dalla da abun dogaro ma dalla da mai taimako shine Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin wannan mukaddima ya kammala rubutunta a birnin Damascus a ranar ashirin ga watan biyar a shekara ta 1381 hijira alhamdulillah mun kammala mukaddima darasi na gaba kuma za mu shiga cikin sulbin littafi assalamu alaikum warahmatullah mutumin da yake bin liman daga nesa idan sahu ya yi nisa saboda yawan mutane kuma sai zanto baya iya jin karatun liman saboda nisan ya halatta ya karanta fatiha ya halatta ka karanta fatiha a irin wannan halin na rashin jin liman akwai fatawa ta Sheikh bin Baz ko ta Sheikh Albani dai akan wannan na manta ɗaya daga cikin su wannan saboda ba ka jin karatu dama inda mahazur din yake ko kuma inda za a iya samun rigimar malamai shine in kana jin karatun liman to shine ga aya na cewa wa idza qura alquran fastami'u lahu wa antum tilalakum qur'an to wannan da ita ce tambayar farko wannan ko ba tambaya abin da ya rage baya ba tambaya bane ba wannan abin da yake magana cewa yan uwa da suke zuwa masallacin ɗorayi sallar juma'a masu shiga motar haya da Allah ya musu nasiha su nuna rigima da mutane wa akan yi rigima a cikin motar haya tsakanin su da fasinja masu faɗin bakar magana ko da masallacin ko wani makamancin haka to wannan ya bai kamata a ce ma ka tsaya ka duk wani zai faɗi wannan bakar magana don ai ka riga ka san ajin da zaka ajiye shi saboda haka bai kamata ma ka mayar masa da martani ba da magana za a yi ta hudu'i to shine sai ku yi magana ta natsuwa sai ka faɗa masa abin da ko ka wayar masa da kai kan abin da ɗaure masa kai amma wanda kai abin da ya ga dama zai faɗa bai kamata kai ka kula shi ba a matsayin ka na musulmi da gaske to wannan dai sune tambayoyin da ke wuri na wannan zai iya karantawa don akwai mai tsaye don mu cike ta abin da ya rage minti uku kafir ya cika ko ko minti uku da ko biyu akwai kuma wanda ya rubuto cewa shawarar cewa kullum aka yi karatu da Allah a rinka faɗin kwanan wata da kuma wurin da aka yi karatu na jin kwanan watan da ya muna faɗa sai dai yanzu magana ka ta cewa a rinka faɗin wurin insha Allah da rafi na gaba ko da na manta sai ku rika tunawa wannan yana da kyau saboda kafir yana zuwa nesa na'am wa alaikum salam mata sallah
ta haramta yin sallah ba ta wuce ba sallah
wani wata tambayar mustafa wannan tambayar an mun gama da ita tun kai da na san ba wannan karan farko zaka ji wannan tambayar ba daga wuri na bismillah na'am eh ci gaba ina ji eh eh ba wani dalili da yace da an gina masallaci a Suriya sai an sa wata da tauraro ba wani dalili da shari'a da yace haka mutane ne kawai suke yin kayan su ka fahimta da kyau ba wani dalili na shari'a da yace a sa wata da tauraro wani na cikin hazima da su sami al'ummar musulmi idan kirista sun yi wani abu su ma kuma sai su ce bari su yi wani abu wanda zai zama kishiyar nasu ka zama shirme kenan shi kirista sun yi cross shi kenan sai mutum ya zo wata da tauraro da kirista suka zo suka kungiyar red cross sai musulmai suka zo suna suka zo suka yi alhilal al-ahmar an da ya zama shirme kenan na'am ita kanta sun yarda ta dalili asaran kudi ne kawai ake yi don kudin rodin da abin nan da ake gina wannan marasa lafiya da nawa zaka tasa a asibiti da shi ɗalibai nawa zaka biya wa makaranta su yi karatu ita kanta sun yarfa na'am ehe to kana magana ta abinci kirsimati to maganar ta abincin kirsimati daban waccan aya ta amin da zina wasu likita da hulula kuma ta amukun hulula hun daban maganar ta amukun hulula kuma ta amukun wannan ana magana halattun cin yankan ahal likita sawa muna dangantaka da kirsimati ko ba in dai sun yanka halatta ce abinda watan aya ke nuna kenan domin ta'am anan ana nufin zabiha kamar da Abdullahi dan Abbas da dan sahabbai suka fassara aya amma maganar cewa shin ya halatta cin yankan kirsimati yadda aka yi don ranar kirsimati wannan malamai sun yi maganganu guda uku akwai wanda suka haramta akwai wanda suka ce makaruhi ne akwai wanda suka ce ja'izi ne ibn taymiya ya tattara su cikin littafin wato ainihin ajin nan iktidar sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahil amma maganar karhanci ta fi karfin dalili don ba wannan nasi kadar da ya haramta na'am wallahi a hausa dai ban sani ba wannan suka da samun malaman hausa a jami'ar bayero tsakanin sadaka da menene da koyanga da kwarkwara ko baiwa duka da an samu da wani malamin hausa ya iya tantance wannan ko na'am jin ne ba da wani asali shi ma ba da asali na'am me ba? eh Allah saurara eh wannan da kamar da musulunci ya bayyana eh ya shafi wajen sallah akwai wani banki tsakanin abin nan abin da ya kamata mace ta rufe cikin sallah ko wajen sallah ka ga yanzu ai malamai suna rigima kan cewa idan a wajen sallah ne mace za ta fita shin wajibi ne ta rufe fuska ta ko ba ta rufe fuska ta ba irin su bin ba suna ganin wajibi ne ta rufe fuska wannan su suna ganin ba wajibi bane irin suna kare bin albani ce ba wajibi bane rufe fuska amma in ta rufe dai zai ki ya zama aula kenan to amma a cikin sallah kaga za ta bude fuskanta ne dole ne na bude fuska wannan za ka tantance wannan fikihun mai daɗi a cikin littafin ibnu taymiya hijabul mar'ati wa libasuha fi salati risala ce mai yar karama haka amma tana da daɗin karantawa za ta wayar ma da kai kan wannan matsala hijabul mar'ati wa libasuha fi salati nan za ka da fikihun ibnu taymiya wa assalamu alaikum wa rahmatullah